shugaban matasa na jihar Kaduna Ustaz Mustapha Salihu Bamalli shine zai zo domin gabatar da wazi a halin yanzu kafin ya iso za mu kira Alarama Bala Tumawi domin ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga Alƙur'ani mai girma kafin isowar malam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام العتمان الأكملان على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa da juna a wannan dare mai albarka yau juma'a goma sha ɗaya ga wata na hudu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka kuma wasa madina bana take da shekaru dubu da ɗari hudu da shekaru arba'in da bakwai wadda kuma ya daidai da ranar uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya Allah mai girma da ɗaukaka ya nufi haɗuwanmu da juna a wannan anguwa mai albarka anguwar jeka da fari a ƙofar gidan shugaban malamai ta jihar Gombe Sheikh Hamza Adam Abdulhamid ba don kwai ba sai don saboda munasaba ta gabatar da wa'azi na walima a ƙarƙashin jagorancin jagoranmu babban malaminmu kuma shugabanmu fadilatu sheik muhammad sani haya jingir muna addu'a Allah ya ƙara wa malam kariya da tsaro Allah ya ƙara masa imani da tsawon kwana masu albarka iyayenmu malamai sun gabata sun yi mana wa'azozi mabambanta muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wannan gida da Allah ya nufi shugaban majalisar malamai ta jihar Gombe da kammalawa da tarewa a cikinsa muna roƙon Allah ya sanya albarka Allah ya ƙara masa buɗi Allah ya ƙara masa wadata ya albarkaci zuri'arsa ni a wannan munasabar zan amfani da wannan daman in ja hankali musamman ga 'yan uwana matasa ka gane cewa a rayuwa ba a wani banza duk wanda kaga ya zama wani abu a rayuwa ba rana tsaka kawai ya zama ba sai an yi haƙuri sai an bi sannu-sannu sai an samu abin da ake ce ma istiƙama istiqaman nan wadan an faɗa yakan ɗauka sai a addini kaɗai to ai addini shine rayuwar mutum gaba ɗaya mu musulunci bai taƙaita mu kawai akan abin da ya shafi ibada ba duk abin da zamu a fagen rayuwa tsarin islam zamu bi shi yasa wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullahi kulli fil islami qawlan la as'alu anha ba'dan ghayrak ka gaya min wani zance a musulunci ba zan sake tambayar wani ba a bayanka sai manzo Allah ya ce qul amantu billahi summa istaqim ka ce nayi imani da Allah bakinka ya furta zuciyarka ta kulla gaɓoɓinka su ɗauki aiki sannan ka tsayo akan haka ai faɗin nayi imani bai da bai da wuya da baka ka ce nayi imani bai da wahala tsayuwa akan imanin ne yake da wahala ka ce ni musulmi ne bai da wahala amma tsayuwa akan musulunci shine mai wahala ka ce ni ahlus sunna ne dan izala bai da wahala amma tsayuwa akan karantarwa sunnan da gaske shike da wahala ka rayu akan cewa eh nayi imani Allah zai jarrabe ni wata rana ina da shi wata rana ban da shi wata rana in samu mai daɗi wata rana in samu mara daɗi wata rana in kwana cikin farin ciki wata rana in kwana cikin bakin ciki wata ranan ga abin da zai faranta min rai wata ranan ga abin da zai bakanta min wallahi dole sai mutum ya koyi rayuwa tsakanin waɗannan al'amura in ba haka ba zai ci nasara a rayuwa ba yanzu gashi muna ta murna muna ta ya jagoran mu na jihar Gombe Mala Hamza murnan gina wannan katon gida yanzu wani yana nan matashi ne yana so shi ma kawai kamar ya bude ido gobe zai ga shi ma yana da irin wannan gidan jama'a zai yi dole sai ya sha wahala dole sai ya nema kuma ubangiji ta'ala a shirye yake ya baka in ka nema ku duba sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a farkon musulunci Allah ya jarrabe su sun sha wahala sun gamu da talauci sun gamu da yunwa sun gamu da cututtuka da danniya da zalunci har sai da Allah yake hakaito mana a cikin alkur'ani yake cewa am hasibtum an tadkhulul jannata am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillah أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ألا إن نصر الله قريب Allah madaukaki ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata shin kun yi tsammanin za ku shiga aljanna haka nan kawai ba wahala kun yi tsammanin kawai shikenan sai a shiga aljanna ba a sha wahala ba ba zai yiwu ba walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum alhalin irin misalin abubuwan da ya je ma waɗanda suka zo kafin ku bai je muku ba alhali irin jarabawar da aka yi muku ba a muku makamanciyarta ba alhali irin wahalhalun da suka sha kuma ba za ku sha makamantansu ba Allah ya ce masatumul ba sa'u sun gama ainihin wato da tsananin talauci wadda ra'u da cututtuka wa zulzilu kuma an girgiza imaninsu hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah har sai da ta kai manzon da Allah ya aiko da waɗanda suka yi imani tare da shi suna cewa wai yaushe taimakon Allah zai zo Allah ya ce ala inna nasarallahi qarib ku saurara taimakon Allah a kusa yake wata rana Abdurrahman ibn Auf ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda aka yi musu alƙawarin aljanna tun a duniya ya yi azumin nafila sai ya zo zai buɗe baki da ya kalli teburin da zai ci abinci sai ya ga yau shi ne aka jera mu nau'ukan abinci iri daban-daban gashi nan zai buɗe baki sai abdurrahman ibn auf ya fashe da kuka sai ya dinga tuno wasu abubuwa da suka faru a jiya a farkon musulunci ya ce an kashe wane a farkon musulunci ni na san ya fi ni alheri an kashe wane saboda addinin Allah ni na san ya fi ni alheri an kashe wane saboda kira akan tauhidi ni na san ya fi ni alheri har ya zo kan Mus'ab ibn Umair ya ce na tuna lokacin da aka kashe Mus'ab ibn Umair a wannan lokacin ba mu da wadatar da za mu sai abin da za mu yi masa likafani bargon da yake rufa da shi aka ɗauka aka yi masa likafani idan aka ja bargon aka rufa kansa sai kafarsa ya buɗe idan aka ja bargon aka rufe kafafun sai kan ya buɗe manzon Allah ya ce ku ja bargon ku rufe kan a ɗibi ciyayi a rufe kafafun nasa a rufe shi haka saboda a lokacin an shiga cikin rashi yana tuna wannan abin sai fashe da kuka buɗe bakin da bai iya yi ba kenan ya ce wa kad khashina an takuna hasanatuna qad ujjilat lana ya ce wallahi ina jin tsoron kada sakamakonmu na lahira ne ake gaggauto mana a nan ya fashe da kuka ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da annabi ya bashi tabbacin ba haka bane sannan ya samu nutsuwa to amma yau burace burace ya da yawa daga cikin matasanmu yawa wani baya karatun zamani baya karatun addini baya sana'a baya noma baya kiwo amma duk shin fude diya motar da ta wuce ne ga ya ce wannan ita ce ta kai yaran gidana makaranta gobe a ina zaka samu ana ruwan motoci ne jama'a ka taba ganin hada hadari sai ruwa ya sauko sai aka dinga diban motoci baka kama hanyar neman arzikin ba kai baka yi karatu ba kai baka yi sana'a ba kai baka nema kana kwance sama bata ruwan zinare bare azurfa haka nan bata ruwan zinare bata ruwan naira bata ruwan dala duk wanda ka gani da kuɗi ya tashi ya nema ne haka abdurrahman ibn auf yake ta kuka wannan ka kalli irin misalin da aka bayar game da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama irin yadda aka jarrabe su amma a ƙarshe kuma Allah ya wadata su shi yasa manzo Allah yake cewa wallahi ba talauci nake jiye muku tsoro ba ina jiye muku tsoron a shimfiɗa muku arziki ku yi ta gasan neman duniya ku halaka kamar yadda waɗanda suka gabace ku suka halaka dan wani idan yana da kuɗi in ba Allah ya kiyaye ya samu tarbiyyar addini ba ko sallar jami'i bai zuwa wani ya lalaba ya ji aljihunsa da kuɗi bai tsayawa wa'azi wani ya lalaba ya ji aljihunsa da kuɗi ana wa'azi ya tafi kallon bal ko ya tafi kallon kwallo tunaninsa yana da wadata jama'a wake azurtawa wake talautawa wake badawa wake hanawa idan Allah ya baka ya baka idan bai baka ba duk duniya ba mai baka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu wasu addu'o'i da yake yi a bayan sallar farilla yana cewa Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd tsantsar tauhidi kenan yana ya ubangiji ba mai hana abin da ka bayar idan Allah ya bayar wallahi wani bai sai hana ba haka nan kuma ba mai hana abin da ka bayar ba ko mai bada abin da ka hana idan kuma Allah bai bayar din ba ba wanda ya isa ya bayar shi yasa ɗaya daga cikin magabata Allah ya gafarta masa yake cewa shi tun da ya nazarci wasu ayoyi guda uku alqur'ani mai girma yace daga nan ya wadatu daga ya sake tambayar wani ya bashi wani abu ya wadata daga abin da Allah ya bashi abin da Allah ya bashi ya ishe shi haka ce algafarta malam wasu ayoyi ne waɗannan ya ce ayoyi ne guda uku na farko a cikinsu Allah yana faɗi a cikin suratu hud ya ce wa ma min dabbatin fil ardi وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل كل في كتاب مبين Allah maɗaukaki ya ce wa mamin dabbatin fil ardi kuma babu wata halitta a cikin ƙasa komin ƙanƙantanta komin girmanta illa alallahi rizquha fa ce arzikinta yana wurin Allah Allah ke ciyar da ita Allah ke shayar da ita Allah ke ɗaukar nauyin rayuwanta gaba ɗaya abin nan da duk kaga kana samu dama kaddarar ka kenan duk dabarar ka duk wayanka ba za ka wuce abin da aka kaddara maka ba wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah shi ya san matabbatarta da magangararta kullum fi kitabin mubin dukkanin wannan yana rubuce cikin littafi mabayyani aka ce wace ce aya ta biyu ce fadin Allah madaukaki wa iyyam taskallahu bidurrin وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو wa iyuridka fa وإن يردك بخير فلا راد لفضله Allah madaukaki ya ce wa iyyam taskallahu bidurrin kuma idan Allah ya shafe ka da wata cutarwa rashin lafiya ne talauci ne wani koma baya ne a samun ka to ka sani ya kai musulmi mai akida fala kashifa lahu illa hu ba mai iya yaye maka sai shi Allah din in ba shi ba mai iya yaye maka duk yadda wani ya so ya azurta ka bai iya ma arziki duk wan- yadda wani ya so ka zama mai arziki in ba Allah ne ya so ka zama ba wallahi ba za ka zama ba yace amma wa iyurinka bi khairin idan ku Allah ya nufin ka da wani alheri Allah ya nufin ka samu arziki ka samu wani mukami ka samu wani matsayi in duk duniya sun hadu sun ce ba za ka samu ba ƙarya suke Allah zai baka fala radda li fadlihi ba mai iya juyar da falalan nan da Allah ya aiko saboda haka mu nema a wurin Allah Allah ne mai bayarwa kada samun wani ya dame ka ka ce dan me wani ya samu kaza ni ban samu ba raban shi yake ci a duniya kai ma ba za ka mutu ba sai ka cinye rabanka aka ce algafata malam wace ce aya ta uku yace fadin Allah a suratul fatir ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها wa ma yumsik وما يمسك fala mursila lahu min ba'd وما يمسك فلا مرسل له من بعده Allah madaukaki yace ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin kuma abinda duk Allah ya bude ma mutane na wata rahamarsa fala mumsika laha ba mai iya rikewa ka yi haƙuri ya kai ɗan uwa in Allah ya ce lokacin da zaka samu yayi ka dage ka daɗe kana nema idan Allah ya ce lokacin yayi ba mai iya rufewa ya ce ba za ka samu ba wa ma yumsik abinda da Allah ya rike kuma ya ce ka gama naka lokacin yanzu fala mursila lahu min ba'dihi wallahi ba mai iya aiko maka da arzikin nan a sama ko a ƙasa ko a tsakanin su manema a wurin Allah da tsarkakakkiyar zuciya Allah zai bamu ko mu rike addini da kyau daga ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana hadisi ingantacce yana cewa salasun man kunna fihi wajada halawatal iman abubuwa guda uku wadda duk ya hada su to ya dandani zakin imani in har Allah ya baka abu ukun nan ka dandani zakin imani wanne ne na farko ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya zamana a zuciyarka da Allah da manzansa su ka fi so fiye da duk wanda ba su ba haka kake ji a cikin ranka ba wai da baka kake furta kadai ba to kai mai imani na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah kuma ya so wani mutum baya san shi sai dan Allah ya zamana wanda ka so shi dan Allah ka so shi ba dan wata manufa ba ba dan wani abun duniya ba kana da imani na ƙarshe manzo Allah ya ce wa ay yakraha ay yauda ila al-kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fi an-nari ya dinga kyamar kafirci kamar yadda yake kyamar a jefa shi a wuta duk wanda kaga Allah ya masa baiwa da kyamar kafirci da munafanci to mutum ne mai imani a ƙarƙashin wannan muna sake addu'a ga jagoran mu Sheikh Muhammad Sani ya jingir yadda Allah ya maka wannan baiwa da kin kafirci da kyamar kafirci Allah ya ƙara maka imani malam Allah ya ƙara maka kariya, Allah ya ƙara maka tsaro, Allah ya raba ka da miyagun mutane, Allah ya raba ka da shaidanun bayi, Allah ya sa ka yi kyakkyawan ƙarshe da mu baki ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ربنا وتقبل دعاء آمين
Alhamdulillah mun saurari shugaban matasa na jihar Kaduna, Ustaz Salihu Mustapha Albamalli ya gabatar mana da wa'azi na musulunci Allah ya saka masa da alkhairi, malamin da zai biyo